أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ba za a ce masu halar hussain abin da ya zo game da hukuncin yin shafa a bisa hukunci abin da ya zo game da hukuncin yin shafa a bisa hukunci Ubaidullah ya ce ya hayayin hadisi ya kafo daga Imamu Malik sai kuma ya kafo daga Ibn Shahabi Zuhuri ya karko shi kuma daga abdadi mai ziyarar yana daga 'ya'yan kujera ɗan shubata ya karko daga mahaifinsa shi ne ziyadu ziyadu ko kuma ya karko daga mujera cimin shubata cewa manzana sallallahu alaihi wasallam wato malamai da yawa suka ce da imam malik ya ce min wani ilmije da kimin shurubata ɗimuwa ce abinda zai ce da min mawalil muje da kimin shurubata wato suna daga cikin bararru barori ne da gidan mujera ɗan shurubata amma ba ya'ya ba ne na ciki haka wato aka ciro wato daga abu hasin haka aka shiro daga abu hatim razi haka aka shiro ma daga imani shafi'i radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mujiratu min usubati yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi don biyan bukatarsa a yakin tabuka yakin da yake aka yi a hijira ta tara wato shekara ta tara daga hijira a watan rajab wacce wannan yaƙi ita ce ƙarshen yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa gare ta da kansa shi ya bayana daga mu'jizar Qur'ani da sannan aka ce da munafukai fa kullun tahzu madiya abada ce ne da su ai ba za ku sake fita tare da ni ba har abada ba za su sake fita tare da ni ba har abada sai kuwa da ya zama wata ce karshen yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa gare ta to kana mujera to mujera yake sai na tafi da ruwa tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai na zuba ruwan gare shi ya wanke fuskarsa sannan ya tafi don ya fidda hannayensa daga hannun jibbarsa ya sami ikon fito da hannayen nasa ta hannun jibbar ba saboda kuncin wato hannun jibbar hannun jibbar yana da kunci yana iya ja shi sama sai ya ji jayuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito da hannun nasa daga karkashin jubba ya fito da su ta kasa ya wanke hannayensa ya shafi kansa ya shafa kun bisa hukofi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo alhali Abdulrahman ibn Auf ya nemi musulmanci ya riga ya yi sallah raka'a ɗaya da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a wacce ta saura gare su da mutane suka ga haka ga shi an fara sallah sai bayan da aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka firgita yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama raka'ar da aka fere masa sai yake da su yadda kuka yi innan kun kyauta da ba ku ce za ku tsaya lalle jira na ba sai na zo kuka mai da hankali ya zama kun yi sallah to haka inda kuka yi ya yi daidai ɗayan ya yi daidai to ta wato wani lafiya ya hannun hadisi ya tabo daga imam malik wato an ruwaito damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani annabi da aka taɓa yi ya zamo har a karɓar sa da sallah bayan wani daga al'ummar sa ba duk annabawan da ake yi to akan samu sun yi sallah bayan wani daga cikin al'ummar su yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi yayi sallah bayan Abdurrahman bin Auf kuma wasu ruwayoyin suna nuna cewa ya yi sallah ma bayan sayyidina Ali Bakar ya yi sallah bayan sayyidina Ali Bakar to wa haddathani wanda ta min hadisi ya tarbo daga Imam Malik ya tarbo daga Nafi'u da kuma Allah ne dinare cewa su biyun sun ba shi labari cewa Allah ne Umara ya zo kofa wajen Sa'adu na Abi Waqqasin sannan shi Sa'adu na Abi Waqqasin shi ne gwamnan Kufa shi ne sarkin Kufa a sannan sai Abdullahi bin Umara ya ga Sa'adu na Abi Waqqasin yana shafa masa hukofi sai ya ga cewa kamar haka ba daidai ne yake ba illa iyaka Sa'adu gaba yake da shi nesa tunda Sa'adu yana da shi manyan sahabbai na farko farko yana cin asharatul mubashsharuna bil jannati eh amma shi ma ko Abdullahi bin Umara sai zabo Allah ya kore masa ilimi da gaba da cewa shekarunsa ba su kai ba to sai Sa'adu ya ce da shi shi za ka dinka alaihi in ka koma gida ka tambayi mahaifinka ka ji daidai ne ai shafa ka hufe koko ba daidai ne ba sai abdullahi ya komo gida abdullahi umar ya komo gida sai ya mance ya tambayi sai na umar daga wannan magana ta shafa rufe hufe har sai da sa'adi ya zo madina sai ya ce ga abdullahi umar ka tambayi ma'aifin naka ko game da maganar shafa rufe hufe sai abdullahi umar ya ce a'a ban tambaye shi ba Hassan nan sai sai na a kan Umar ya tambayi sai na Umar. Sai sai na Umar yake da shi. Za a da harkar Zulaifa idan ka shigar da kafafunka a cikin hukuki alhali suna tsarkaka ya halatta kai shafa a kansu daidai kai shafa a kansu ba laifi. Abdullahi Umar ya ce, Ko da bayan na shigar da kafafun nawa hutu na je bayan gida na yi tsugunu, duk da haka in na zo in ne alwala na iya shafa bisa hutu, shi ne ko da ɗayanmu ya je tsugunu ya yi shafa bisa hutu sai sai na Umar ya ce kwarai kuwa. ko da ɗayan ku ya je bayan gida ko da ɗayan ku ya yi tsugunu ya yi alwala to ya yi shafa bisa kuɗi. Wani lafiyan hadisi ya taɓa daga Imam Malik, shi kuma ya taɓa daga Nafi'u, cewa Gani Umara ya yi bawaji wata rana yana kasuwa. Shi ya yi alwala, ya wanke fuskarsa da hannayensa ya shafi kansa sannan aka yi kiransa don wata janaza don yi mata sallah bayan ya shiga masallaci da ya shafa bisa hukukunsa da sannan yi mata sallah ba tare da ya ce sai ya fito da kafafun nasa ya wanke ba wajen na shanu hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sa'id ibn abdurrahman ibn ruqaysh cewa shi sa'idu ya ce na ga alfawar malik ya je wajen kuba ya yi bawali sannan aka kawo masa waro da ruwan alwala ya yi alwala ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa har zuwa gwiwar hannu ya shafi kansa ya shafa bisa dokoki sannan ya zo masallaci ya yi sallah ya hayake bisa wato hadisan ne da suka zo bisa shafa bisa dokoki sun kai matsayin tawaturi sun kai tawaturi wato yadda jalali shi ne suyuri yake fada an ciyarsa ta hadisi خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب له حديث الحول آه والحول والمسي على الخفين والحول والمسي على الخفين آه مجنر cewa manzanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa bisa hufi hadisai ne wanda yake sun kai tawatur hadisai ne mutawatirai shi yasa gaba ɗayan ahalus sunnati suka yi ruko da cewa a shafa bisa hufi shi'awa rafiriyawa su ne aka ruwaito daga gare su kore shafa rusa hujji ya zama gaba ɗaya wa'annan hadisan ba su yi aiki da su ba amma kuma a maimakon haka sai suka fito da wata ɓanna shi ne su ce kafar shafa kawai za su yi a kanta wanda ba cewa aka yi ai shafa a kanta ba dalilai da yawa sun ayyana cewa ai wa wanke ta ake wankewa ake yadda shaula ta kore ta faɗa alfetul usuli wato na rusuhu bi amalin sahaba fanta suduhu allama na ijaba wanda yace da aka ce wata hujjar otakun wa arjulakum ba ilar ka'abai ne yace ai arjulu abin akabtawa ne bisa ru'usu cewa su ma han kafafu za a shafa ne a kansu to za mu yi rashin wannan fahimta ta sa da cewa gaba ɗaya sahabbai wato ba wanda aka ruwaito daga gare shi ko guri ɗaya cewa ya yi alwala ya shafa bisa kafafunsa in dai ba a cikin hujji suke ba ta ruwaito kan sahabbai sun yi shafa bisa hujji amma haka kawai kafafun mutum ba suna cikin hujji ba ya ce zai shafa a kansu to wannan ba a ruwaito ba daga ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah shi yasa ko da ma ta fuskar larabci haka ne yiwuwa ne to amma tun da ga fassarar da baki ɗayan sahabbai suka yi riko da ita ai ya zame mana wajibi yi riko da ita ba dama wannan abin da yake ne yiwuwa da fuskar larabci ne ce za mu ɗauka wajibi ne a gane dan nasi ya zo wanda yake in an tsaya ta tsagwaron larabci ya ta yi ga wannan ma'anar ga wannan ma'anar duk ɗaya ne to amma sai zabo an ruwaito cewa sahabbai gaba ɗaya da tabi'ai wanda ake isna da su dukka akan wanda suka ɗauka to mu na daga baya ya zane mana wajibi yi aiki da wannan fassarar ta kada mu ce ai za mu ɗauki wannan tsotso gorin larabcin mu ce ai za za mu ara mu ya faru ce ai haka ɗin ma ne yiwuwa ne eh ai tun da dai suka larabci haka ne yiwuwa ne mu ce ai za mu aro wannan da yasa ba daidai ba ne من جوز المسعى للاجتماعي وقراءة كالحديث عن جبال نرده بعمل الصحابة فدخلهم علمنا الإجابة ya ya ce an taɓa imam malik daga wani mutum ya yi alwala irin alwala da ake in za a yi sallah sannan ya samu kofinsa sannan ya bawali sannan ya cire su sannan ya dawo da su zuwa kafafunsa daidai ne sai ya sace alwala sai ya ce abinda ake bukata daga gare shi shine cire hukukun ya wanke kafafunsa wato ya zo alwala a wannan halin dole sai ya yi wanke kafafun nasa saboda ba haka kawai ake sa hukukun a shafa a kan su ba zahir dai wanda yake da damar a ce ya yi shafa bisa hukuki shi ne wanda ya shigar da kafafunsa a cikin hukukin alhali suna tsarkaka. Da tsarki ko na alwala ba na taimama ba, in tsarkin taimama ne wannan bai wadatar ba. Amma wanda ya shigar da kafafunsa a cikin hukuki alhali kafafun ba suna tsarkaka ba, tsarki na alwala to wannan kada ya ce zai shafa musa hukufi ya sa malaman fikihu a kasar imam malik radiyallahu ta'ala da suke cewa sharuɗan shafa musa hukufi guda goma ne akwai sharuɗa biyar na shi ne ɗaya ne shafa akwai sharuɗa biyar na shi hukun da za a yi shafa a kansa sharuɗa biyar na shi ne shafar shi ne ya zamo yana da farki sharadi na farko sharadi na biyu ya zamo tsarkin nan na alwala ne na ruwa ne sharadi na uku ya zamo tsarkin nasa ya cika ma'ana ya zamo sai da ya gama alwalar sarai ba abin da ya rage alwalar sannan ya sa hukuku guda biyu amma da a ce zai alwala ya wanke kafarsa ta dama tun kafin ya wanke tagun sai ya sa hukuku sannan ya wanke tagun ya sa hukuku to wannan mai da damar ya shafa masa hukuku sai ya cire wanda ya fara sawan ya sa su gaba daya wa bayan cika alwala sannan ne yake da dama wato a cikin shafa bisa hukki sannan sharaɗi na hudu ya zamo ke sanya shi don nuna isa ba kada ya zamo ya sanya hukun don ya nuna cewa shi da yana da shi a'a ya sa shi ne don yana bukatar sawa sharaɗi na biyar ya zamo wato ba mai sabo ba ne da sahuffu ko ko mai sabo da tafiyarsa mai sabo da sahuffu kamar muhuri wanda ga sambabai ga takalmin da yake faɗi zai sa amma da gangan sai ya sa hutu to wannan ya sa ba Allah dan cewa sai muhuri ne ya sa da sambabai matukar ya same su shi ko gashi ya samu din yake sa wato wannan ba ya sa ba haka nan ma in ya zamo mai sabo ne da tafiyarsa kamar mai gudun iyaye ko gudajen bawa a sharuɗa biyar kuwa na shi kansa hukun ne sai ne ya zamo daga fata fatar kuma ta zamo wadda take tsarka ya zamo kuma wato an dokance ta ya zamo wato dokanta ta aka yi wato ba lullukawa a kai kawai ba a'a an yi ta ne kamar yadda dokawa suke yin takalmi an ɗinke ta sosai ta zama cikakken takalmi sannan kuma ya zamo wato bai masa yalwa ba yadda tafiya da shi ba zai masa inkali ba ko ya masa kunci kwarai yadda zai zama in har yana tafiya za a gane cewa akwai wani abu da ke damun sa to wannan ba ya yi wato shafa a kansa sharadi na biyar ya zamo ya sutirce mahallin farilla wata kara mahallin farilla shi ya sa a kamar a ce za a yi shafa bisa duk wani abu wanda yake hufi ko kama da hufi amma wanda ba da fata aka yi shi ba wannan ba daidai ba ne ketare mahallin hukusa ne shafa bisa hukun nan hukusa ce malamai jira musamman a masarar imam malik sun fatan cewa ba a yin kiyasi a rukusa ba a yin kiyasi a rukusa yanzu misali tafiya ita ta jawo aka yi rukusa ba matafiyi ya sallah raka a a maimakon raka a hudu to wani yana gida sai rashin lafiya ne sai wani ya ce yau ai wahalar da zai yi ko wahalar da yake fama da ita da rashin lafiyar nan ta kai wahalar matafiye ko kusan ne ta gwada gaskiya ne to amma akwai ɗaya daga cikin musulmi da a nan dan mai da lafiya ya sallah raka a biyu kamar ne ce ya sallah raka a biyu abin da aka ce shi ne idan tsayuwa kawai za ta wahal da shi to ya yi a zaune idan zai wahala a tsaye to ya ke yi a zaune amma ba su aka ya halatta ya raka a biyu ba saboda ne ba a yin kiyasi a rubuta ba wanda ya ce ya sallar raka a biyu saboda su zuba wahala ba ce duba duba wahala ba ce da tafiyar da wannan rashin lafiyar ko wannan rashin lafiyar ma ba su yi tsanani ba ba ta ko wahala ba fiye da tafiyar inda ta iya zama tafiyar da yake ma cikin ni'ima ne cikin jin daɗi amma dai tare da haka aka ce a wannan halin an masa rukusa ya sallah na ka'a biyu sunna ce ma gare su ya ruko da wannan rukusa amma lafiya ba za ta sabota masa ba shi ya sa wato a daina cewa za a abin a kan addini ya tsarin da addini ya zo da shi haka kawai don son zuciya don a nuna cewa ai malamai sun yi kuskure ko fahimtar su ba ta kai ba ga wani ya zo da wata fahimta ta a ce za a ce ta tsari na addini ba daidai ba to ga yace imam malik an tambaye ni hayaki an tambaye imam malik daga mutumin da ya alwala da ya alwala alhali ga hukukunsa a kafafunsa sai mantuwa bai shafa ba ta hukukun ba har sai da ya zamo alwalarsa ta bushe ruwan alwalar ya gama bushewa a gabarsa har sai da ya sallah sannan ya tuna sai imam malik ya ce abin da ake nema daga gare shi sanda shi ya tuna sai ya maza ya shafa bisa hukukun ya sake wannan sallar da ba sai ya sake alwalar ba saboda nan muwalati ya fare gare shi kenan ko da an tafi musu cewa muwalati wajiba ce to ai an faɗa cewa in zakara wata jara idan ya tuna kuma ya zamo ya sami iko idan ya zamo bai tuna ba to wannan koyaushe ya tuna sai ya karasa alwalarsa ya sa kamar wannan kenan wato na eh eh zai tare ko ma lokacin da ya fita ba zai sake sallah ko lokacin ya fita ala kulli halin tunda alwalarsa ba ta kakkiya ba ce inda ke wanke ko shafa masa kafa sai ya sa alwalarsa ba ta kakkiya ba ce to an tambayi imam malik daga wani mutum da ya wanke kafafunsa sannan ya sa hukukunsa sannan bayan ya sa hukun ya karasa alwalarsa sai ya ce a ya cire hukukun nasa sannan ya alwala ya wanke kafafunsa sannan ya sa wato hukukun a kafafun sannan ya shafa a kai shi ya sa alwalar dole sai ta zama cikakkiya kuma ba wacce take an aka so a cikin ta ba ko aka sa hukun kafin cikar alwalar kuma a nan kaga shi ya sa hukun ne ba alwalar to yadda ake yi wajen shafa rusa hukuki kuma da hasanu hadisi ya karbo daga imam malik ya tafi daga canin urwata cewa shi ya ga mahaifinsa Umar ibn Zubairi ɗaya daga cikin fuka wanda shi Umar Zubairi ya yi wafati hijira ta tasirin da hudu yana yin shafa bisa hukoki ya ce wasu ya kasance baya yin daɗi in yi shafa bisa hukoki bisa cewa ya shafi saman su baya cewa sai ya shafi kasansu shafar yana takaita ta bisa saman kawai shi yasa a ce kenan shafar saman shi ne farilla shafar kasan ba lalle ba ne an so ne an so ne wannan ya yi daidai da hadisin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wanda shi imam malik bai ruwaito shi a muwatta ba wanda sayyidina ali yake cewa da addini ana bin zarar fahimta ne da sai a ce kasan kofi shi ya fi kamata a shafe shi fiye da saman kofi tunda kasan ne ke gamuwa da daura amma shi hakika na ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ya shafi saman kofinsa shi ya sa kamar a matsalar imam malik duk karfafa shafa kasan kofin amma dai sun nuna cewa in ne shafa bisa hukun ya bar shafar kasar gufus to wannan zai sake sallah ne a wajen shi amma in ya bar shafar saman gufus to zai sake sallah har abada bari ma akwai ruwa daga gare su ta cewa dan ya bar shafar kasar gufus wannan ba sake sallah a kansa ko da a wajen shi matukar dai ya shafi saman gufus matukar ya shafi saman gufus to ga wannan hadisi makaduri wanda aka ruwaito daga Umar ibn Zubair ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kwarai ya ya nuna haka din yake to Wajin lafiya mun hadisi ya tafi daga Imam Malik cewa shi Imam Malik ya tambayi irin shahadar zuhuri daga siffar shafaru sahofi ya tambaye shi daga shafaru sahofi ya ake yin sa sai ibn shaharin ya shigar da ɗaya daga kafa hannayensa a ƙarƙashin hukun ya sanya ɗaya kuma burbushin hukun sannan ya taho da su har ya kawo ƙarshen wajen da ake bukatar shafa hayake imam malik ya ce maganar nan da aka ruwaito daga ibn shaharin shi ne mafi soyuwar abin da na ji zuwa gare ni a cikin yadda ake shafa bisa hoto cewa za a shafi saman da kasan gaba daya su malikawa wannan siffar da shi irin shahadin ya nuna ita ce ta samu karfi wajen su illa iyaka waccan wayar ita ma sun aiki da ita suka ce wato shafa saman hukun shi ne ke nan wuce farilla to abin da ya zo game da haku mutum yana sallah haƙo ya zo masa menene hukuncinsa wanda ya sha min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya kanu umara ya kasance idan haƙo ya zo masa yana sallah sai ya fita ya je ya wanke haɓan sannan ya dawo ya gini a bisa abin da ya riga ya sallata wanda ya fita don ya wanke haɓan baya magana baya magana shi yasa aka ce kenan shi wanda haƙo ya zo masa in dai haɓa wanda ba za ta yiwu a ce ya dore ya ci gaba da sallar tasa ba ne tare da haɓa to sai ya fita amma ya fita alfarmar sallah na gare shi a ya zamo bai ta in ya je hanyoyin ke haɓa da sharaɗin bai taka najasa ba bai zance ba bai ketare mafi kusancin waje ba inda za ta yi wanke haɓa to in ya dawo sai ya karasa sallarsa ba sai ya koma ya faro ta tun farko ba to na rikin sa na eh eh a ko da a bayan liman yake ko da a bayan liman yake idan a cike nan abin da yake kansa in ya dawo sai a ce da idan gatan da shi aka fara sallar to yanzu bina'i ne kawai ya kama shi shi ne abin da ba a yi nan da shi ba sai ya zo da shi idan kuma dama ba da shi aka fara sallar ba to aka ce sai ya fara bina'i shi ne wannan abin da ya fice shi sanda ya tafi wanke hakan nan shi zai fara ramawa sannan kuma sai ya kawo abin da aka tsere masa a farko shi ne wa izar jama'a bina'un wa qara'un li ra'ifin فتقدم الجماع على الكبائر وجلس في ثانية الإيمان أو في رجعة الإيمان وإن لم تكن ثانيته تو يجن يا بس واتو بي مكان أبسن ليس كوين في هبس ولا تنهى إيتي أكبر الإمام مالك شوى أنا بالي يا إسم مسا cewa sayyidina dan abbasin ya kasance haƙo yakan zo masa yana sallah ya fita ya wanke jinin haɓan alhu daga gare shi sannan ya dawo ya yi jini masa abin da ya riga ya sallata ba sai ya sake sallah daga farko ba wata lafiya mun hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga yanzu da bin abdullahi bin qusay al-laythi cewa shi ya ga sa'idan al-musayyibi haƙo ya zo masa alhali yana sallah haƙo ya zo masa sannan yana sallah sai ya shiga rumfar umu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kawo masa ruwa ya wanke wannan haɓar sannan ya komo cikin masallaci ya karasa abin da ya fara na daga sallah bai koma ya ɗauko sallar tun farko ba a a ɗora waye. Yanda za a dangane da wanda jini ya fi ƙarfinsa wato na jinin na haɓo ne ko na ko na nishi ne. Ubaidu Lashan hadisi ya tabo daga Imam Malik. Ya tabo daga Shanin da Urwata. Ya tabo daga mahaifinsa cewa Niswa Rubunu Maharamata ya ba shi labari cewa shi ya shiga wajen Sayyidina Umar Abdul Haddadi a daren da aka yi wa sayidina umar rauni da aka soke shi a cikin sukan da ya jawo mutuwarsa ya tafi sayidina umar don sallah asuba sai sayidina umar ya ce eh daidai ne koyon da ka zo ka faɗa min lokacin sallah ya yi ba rabo a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah wanda bai sallah ba to ya tabbata shi ba musulmi ba ne hakika shi ba musulmi ba ne sai da na umar ya sallah a haka ga nikin alhali nikin nasa yana ta zubar da jini yana ta zubar da jini yana kukutar da jini Ubaid Allah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Yahan Sa'id cewa Sa'id ibn al-Musayyib ya ce me kuke gani game da wanda jini ya rinjaye shi jinin na haɓo ya ki ɗauke masa ita ɗaukewa daga gare shi imam malik ya ce sai ya haɗu sa'id ya ce sai sa'id sa'id ya ce da ra'asihi ina ganin cewa in ya zo a maimakon ya sujjada dan kada ya ɓata shimfiɗar masallaci sai ya ringa nuni da kansa nuni inhan ya zama wato jinin nasa wato sa'iri mai kwararowa ne ba ƙa'iri ba in ƙa'iri ne wannan yana jin tsoron ɓata shimfiɗar masallaci ya zane masa wajibi ya fita daga masallacin shi ya sa malamai suke cewa shi jini na haƙo iri uku ne akwai ra'iri wanda sassafowa kawai zai amma ba zai kwararo ba ba zai ɗigo ba za a ga dai gashi ya sassafo a hanci amma bai kwararo ba bai zubo ba to wannan kawai aka ce an yi sallah sai ya ci gaba da sallar ta ba kawai a wannan hali in ma ya yawaita to fa talahu bi anamili yusraru sai ya sa ya sun hannunsa na hagun ya shafi shi in ya zama ya yawaita ma gare shi akwai kuma wanda ya ka sa'i wanda shi ba ɗugowa yake ba amma kwararowa yake kwararowa yake to shi ne wannan aka ce in ya zo sujada sai ya zo in ya bai yawaita ba yadda har zai zamo ya ɓata shimfiɗar masallaci to in ya zo sujada sai ya nuni akwai wanda yake kaɗe wanda shi ɗugowa yake to wannan in ya nuni ma zai bayi shi zuwa cewa ya ɓata shimfiɗar masallaci shi ya sa hakkinsa kenan sai ya zamo ya yanke sallar tasa ya je ya wanke jini to ya yake imam malik ya ce wannan amsa da aka ruwaito cewa sa'id ibn musayyib ya bayar ita ce magana da ta fi soyuwa zuwa gare ni a cikin wannan matsala to yin aiki a cikin habu a wasu nusohin yakan gabatar da wannan babin bisa babin da aka gama karantawa amma a wasu nusohin babin ya zo ne daga baya to Ubaidullah ta min hadisi ya kawo daga Imam Malik ya kawo daga Abdurrahman Abdurrahman ibn Harma da al-Aslami cewa Abdurrahman ibn Harma da ya ce na ga sai ibn al-Musayyibi hako na samun sa jini ya fito daga gare shi har ya tsoka ta kwade da jini wanda yake fitowa daga hancinsa ya sallah haka ba tare da ya sake alwala ba ashe haƙo baya warware alwala akan wannan mafi yawa daga sahabbai da tabi'ai duk suke a haka nan daga shugabannin mazhabobi kamar malikawa da hanafiyawa amma hanafiyawa su sun tafi zuwa cewa fitowar haƙo na warware alwala to wannan ta hadisi ya kama daga imam malik ya karbo daga Abdulrahman bin Mudaffir cewa shi ya ga Salim ibn Abdullahi yana fita rajini na fitowa daga hancinsa har yatsunsa ta kwashe da jinin sannan ya ringa circe shi da yatsun nasa ya sallah wala saurau ba tare da ya sake alwala ba wato wannan shi ake kira jinin da yake raki wanda yake tsotsakowa yake ba fararowa yake ba ba kuma tsugowa yake ba to shin kana da babu loro ina mazi saboda a abin da ya sa saboda ta yi ɗaukewa in ka ce ma zuwa za ka yi sallar da shi ba to kuma yake ɗaukewa ya za ka yi da shi kenan yin ya za ka yi da shi kenan ka ga wajibi ne a yi sallah a cikin wata ce to wannan ne yasa aka ce a yi sallar haka wato an yi rangon an yi rangon mai gabawa a a shi saboda tsoron cewa a yi kalima da ba zai ɗauke din ba ya ji ɗaukewa har ƙarshen wata ce. to bismillahir rahmanir rahim